عليه صلاة الله ثم سلامه سلفت نفسنا إلى الذكر والهدي أتى شاهدا أعطى الإله مبشرا بشيرا نذيرا للبقاة الجماهير رسولا أتاهم بالملاحم داعيا مبيا حبا ما لم تجد الدفاتر عليه صلاة الله ثم سلامه سلفت نفسنا إلى الذكر والهدي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله muna yi wa Allah godiya dawowar mu karatu a yau da diwani na Maulan Musho Ibrahim ya sarfi Allah ta'ala anhu yau mun kai azumi na biyar wannan ya ishe shara kullum yadda ake cika lokacin da sauri kamar kora ba ke zuwa kabari kawai shora kwana sha uku sha uku goma a a jibi ne a a yau ne an gauta to yau an kai biyar muna nan za ka yance gobe za a rufe karatu a gobe sallah wannan wa'azi ne mai kyau ga kuma kowa kwatankwacin abin shi ne kamar kasa da sarka a cikin wayarka sarka a sa katin waya to idan ka sa katin waya ka kirawo waya kudin ya ɗa kudin wayar zai fi tafiya ko to kamar haka haka ana haihuwar mutum kamar an kira shi a waya ne kawai da zuwa na kwana biyar da muke a cikin ramadana ko ba mu sani ba an ja mana lokacin lokacin da ya ci ya ana ana ana ana ana ana so da ka kare kiyayewa kare kiyayewa ana fahimta ya cin fa saboda haka wala mashuk ibrahim ya sarfi allahu ta'ala alkawalai a sangado ya fi cewa a cikin wannan harafi wasu tuhi mashi kuri a hamada hashim muhammadu al-muhtari kairin ma'ashin ko wasu bimani wato na amsa wato bimani kufuri da mai shafi kafirci wane ne yake ahmad sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ne hashi ma'anar hashi wanda yake shi ne ni ibrahim annabi shi ne taruwar jama'a ta idan an taru kowa da da abin da ya dogara da shi wani ya dogara da wurin da yake wani ya dogara da karatun alkur'ani wani ya dogara da sallah wani ya dogara da kaza kaza kaza domin da yake cewa in na kibara na ilayen shuguluhu wa ku ko wa aunar karar kulla a halata to shi kuma yake wajen abin dulan laifin yawwa ne harshen shi ne wato albahra muhammadu sallallahu alaihi wa sallama almukutaru wanda yake abin zaɓin allah kairin ma'ashiri fiyayyen jama'a sallallahu alaihi wa sallama da mata hazuwa lauru lafiya lau alhamdulillah ana jina to sai ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam al-mahmudi wanda yake saha mai wannan sunaye guda uku muhammadu al-mahmudi baha ko to wa innan hakika ni ibrahim wato fokal akaji na hau saman manya-manyan wato akadawo da afirar da aka wasu ala kufi a bisa san annabi sallallahu alaihi wa sallam ina saman ma tu matakar ibrahim ya rayu an gani yace ya hau kan manya-manyan wato wato kwadubai masu daraja waɗanda karinsu da ce ba don alfahari ba ba don nuna ita ba a'a ala hudu a bisa san annabi sallallahu alaihi wa sallam ma ishi wata kar ibrahim ya rayu to shi wannan harafin ya daga cikin harafin da shi ibrahim ya faɗi sunayen annabi da yawa da yawa yadda wasu su da yawa sun zuwa cikin littafin Allah alƙur'ani zai ala ka samu wani harafi a cikin biyan amma wannan harafin da shi bara ya faɗi wasu sunaye na annabi sunaye wanda suke ɗauke da wata martaba an gane sai ce a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo aƙibar shi ne wanda ba zai yi wa cewa ko wani annabi a bayan sa ba an gane sai kuma ya zo nura ga shi haske ko ya zama sirajan kuma haske ne shi nuran ana fassara shi da haske irin na wata sirajan kuma ana fassara shi da haske irin na rana sai zama wa rahmatan rahama ce ga kowa a ɗan muhammadu kuma ya zama rasulan shi jakadan Allah ne kuma amiran sannan amintaccen Allah ne fi bukurin wa zafi a fili da koyi Allah yadda yadda kake dar wato zafi ka yake ganin za wato martabar annabi ta zafi to annaba ba ta ma haka ko ya wuce fili da koyi an gani kasa ko da yana zaki martaba sa fili amma kuma ba shi da martaba a a baki ko ba ko da kuma yana ta koyi amma kuma ba shi da tana na a fili to shi ma da Allah martaba sa fili da koyi ne shi ta kaji yana cewa sahabbai ku gyara sabon ku daidaita har ku kwana jiya ina sallah kamar ba na a yadda ido yadda gaba na yake tangaran haka bayana ya yake tangaran haka nake kallon kaga martabar kuɗi da kwaike sallallahu alaihi wa sallam a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana sha'idan wato shi ne shaida ne kuma abdul ilahi bawan Allah sannan mubashirar mai yin bishara ko kuma bashiran mai bishara ne naziran mai gargadi gawa lil bugatin jama'i ga taron azzalimai annabi da zo ya musu gargadi ku bar kaza ku bar kaza ku bar rasulan shi da karin Allah wato a tahu da ya zuwa wato ƙwarin shawa mushirkan ƙwarin shawa bil malaki wato gargara ɗaya za'iyan yana mai kira zuwa ga Allah sannan ummiyan haka ne wato in an ce ummi ana fasara shi da cewa mutum da bai iya karatu ba kuma bai iya rubutu ba an gane ummi kenan ko wata kalmar ummi ta da wahala fasara da Hausa ba wani abu da za ka ɗauko shi da hausa ka ce a lafi ne duk ne Electra. Ejana. Electra. Eh? Menene? Jayi. Shi ne? Wannan jayi ne. Ya san kowa bai kira. Ba ya kama ba ta fassara karmar ko miyi ba. Ana gane duk ba? shi ummi za ka samu mutum da in an rubuta masa abu da zai iya karantawa idan an ba shi wani shi rubuta ba zai rubuta ba amma idan za a iya ajiye mota kuma gyara ko babu har wanda ake kira da injina wanda ya yi digiri a sakamakon abin da kasa gyara motarsa ya kira wani ake injiniya har yi shi wani yankin makarantar injiniya a kira wani injiniya kawai ga wani yaro ya tafi da irin filayar nan da zo kuma ya tara mota in ya wata kasa ta tashi da kasa zai fi injiniya shi ma sai ya sallama to abu dai fassara shi da mutum da suka suke fassara shi da iya rubutu ba da iya karatu ba an gani amma haba manzan Allah sai bayan da ma abin da lam tafi ba a samu abin ba duk da fatiri a cikin dukkanin da suka bai tare da shi gumi ne lokacin da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin yar makka duk maka mutum sha bakwai ne suka iya karatu suka iya rubutu suka iya rubutu su ummiye ne mutanen maka ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba duka mutum maka gaba ɗaya kan mutum sha bakwai haka ne amma daga wajen wannan bawan Allah wasu irin wani irin kulubu ne ya fita ilimai sun fita wanda sun gagara halitta duk abin da kaska ga an same shi na ilimi in dai ana alfahari da shi ba wani zamani aka aka same shi ba a zamanin manzo Allah aka same shi ana gani je nake faɗa muku tiyatar tiyatar da ake don kwantar da tarzoma na ce maka a bai na ce maka hannun manzo Allah aka fara ganin tiyatar Churchill wannan cutura a wajen mazala aka fara ganin ta duniya ba fa zama ya yi haɗa ta ba yadda aka yi cutura ta faru wato zama suka yi da sai yana bakar manya-manya a kajiyar sabon sahabukan aka tattauna abubuwa kasan a lokacin duk duniya su ne da na kawai yanzu a ja dare ne gidan sun ba wai sun duka fitilan kuma wayan laka tare an kunna don haka da aka kunna sai aka zo za a tafi gidan dare yayi sai mun zara sai na ma kallo wani ce haka sai ya kallo ita sai taba kai ita sai danka sai dana abubakar shi sai ya yi sai ta kawai sai kama haske amma tuttura mutum ya ƙara kare wani sai ba sai dana umar shi ma ce a haska da gida to tun daga sannan duniya ta gane ta an haɗa wani abu da wani abu wacce kan zai iya zuwa domin duk abin da yake mu'jiza ga annabi da irin karama ga wani to su kuma karamar waliyan zamanin manzon Allah musamman na ƙarshe bayan bayyanar wani mashi a madar tijani da ya wace ce na wace ta karama a kan zuci ba gane na yake ba yake kan daga wani almajin ne yana karama domin karama wani abu ne wanda ya shafi abu kamar na raba yi ne abin da nake so da ku zuwa da kanku kuna rike da kuna kankama da sunar annabi kuna kankama da soyar annabi in Allah da baka a cika ba rago bane an gano ku kuka so na aka karama a zuci kuka kai ga a zamanin shehu shehu shehu ibrahim da yake shi yake dauke da faifar shehu a madadin tijjani ya karama ta zama tana hannun wanda ba ma musulmi ba na sa abinci an watsar a bola wa yake zuwa ci kare to su kan duka ya zama duk karamomin yana da kafin shehu ibrahim ya zo idan aka ce ga wani wali yana gadar ɗaya wani wali yana kwakwai ta suna iya ganawa da juna har zai ba shi labari tsira wannan wali ba karamin wali ba ne ya zuba ko kai sallah ko kai kake sallah in dai wayar ka da tashi da tashi mai kyau da kudin shi za su yi hira ka ga ma da karama zuciya Allah suna gane to ashe cikakkiyar karamar shi ita ce wato a same ka da san wanda wanda muka take a hannunsa yanzu famfo din nan a duniya famfo wallahi wallahi ba wanda ya san ya zai kawo ruwa da nan gidan zuwa nan gidan kafin zuwan manzon Allah abin da ake faɗa da a cikin wato abubuwan da suka faru na ban mamaki na haihuwar annabi kaga ai haddan kora kafewar kora wa sawa ta ko kamar haka to kaga kora ma ce Allah ne yake gagaro da take can kenan kenan Allah fana gani to daga ina gane za a yi kwanko daga sanda aka zo za a yi alwala ya faru da yawa har a tafiyar manzala ta salama zuwa ta buka ta karanta hadisin bukari wanda aka yi murwa aka rasa aka taho da wata mata da kal da shi da na'ayi ya ma bayanin ruwa ta cikin wato ba kamar ko a wasu kenan da na samu ruwan ba dole sai kin taho don shugaban mu ne ce mu zo a cikin rike a zo a a samu ruwa aka taho da ita kuma sun kuna wa maza la'ido akwai salka wadda suke da fata da wajen ɗaurewa haka maza la sai an kama wajen ya ɗan taɓa gun aka ɗan kwanci sai ɗan taɓa ruwan ya taɓa hannunsa kawai dawo da hannun sai ruwa ya dinga zuba shi ne famfon farko a duniya tun daga sannan mutane su gane cewa za a yi haka su wani suke bibiyar annabi kuna walar da eh kuna gane ba wannan shi ne famfon farko wannan ruwan da ya zubo ya haka da hannunsa sai da sama da mutum dubu suka sha ruwan da kula da farko da baki shi ruwa ya kare za ka sha ruwan sai ga bai kare ba to me ya kamata a yi waɗannan wato ababen da muke tafa da su na hawa ya kamata su masu sharon ko to aka dinga bawa dawakai ruwa ka ga rakumi yana da wata iriyar wato halka a cikinsa ruwa yake ta sosai sai da kirwa ina suka suka sha ruwa na ce ya san ya san sai haka yawa ta kala kalan ba ita ma dai ya ce to ya kinu kafani wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suna ya kinu ni Ibrahim na tafi da shi ya wadatar da ni ya ishe ni annabi ba sai ba ba sai wani ya tsarki ba mukimun domin annabi mai daidaita komai ne da kowa mutakir kuma ba tsarkakewa wasu gidan alhaji shi ne shugaban mu da shiryarwa munirul basha'i ne wanda yake bayar da bisharu annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am
أيا قائد البر المهيمن صادقا حبيبا شهيدا منذرا بالخصائر لترام قديما بارعا ظل سعيه أبا القاسم المنصور يا خير حاضرين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدي لأنك يا مصدوق خير مشفع له رتبة فوق الصراط الأكائر رأيتك أهلا للوسيلة صاغيا لدى الحوض سلطانا ليوم مؤاخر عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدي رأيتك أهلا للوسيلة ساقيا لدى الحوض سلطانا ليوم ولكن حميدا له تاج وحقا وخاتما مقدسة راكبا بالمظاهر عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهدي أيا رائد القرن المحيي صادقا يا جبورا فرفرو صلى الله عليه وسلم eh, eh, annab- annabi ne jagoran masallaka Eh, su guraren sallah da an tashi alkiyama ita alkiyama ba abun ba inda kai ta duhu duhun alkiyama ba wani duhu da da za ka siffanta shi da shi abin da zai zama maka abin da zai dinga haska ka wuraren da kake alwala kake sallah ba zai maka cocela to annabi ne jagoran gon duk wanda ba su tashi da wannan fararen tsawaye to annabi ne jagoran su almuhaimin annabi ne da sun kaye ga lamarin halittar Allah sadikan mai gaskiya ko mun gaskata ba an gane habiban masoyin Allah shahidan mai shaida a kan kansa ka kai aiki ya rasu da Allah iya na kai ba ya shaida kari ne annabi Musa ba ne da shaida sahayi duk da shaida kansa kuma shaida wani annabi kawo ba gane ba ba ka kai aiki Allah ya tabbata kowane annabi ya yi an yi aiki ta fi aiki ce Allah na kai waye shaida ka to annabi ce ni ne shaida ka ni shi shi ne shaida ka shi kaɗai shi shi ne shaida sarki sallallahu alaihi wa sallama mun munzira ku me yin gargaɗi bil khasa'iri da tabbatati kar kai kaza kar kai kaza kai da hasaru in ka kaza hasara kar kai ku kaza bar kaza sallallahu alaihi wa sallama yake rahmaka kuma ya rasulullah ka ji dan bako wanda yake kuma hajjinka ha bari'an wanda yake mai kaskantar da kai ko da yaushe a wajenka wanda balla sa ayyuku aikin ka ya munana shi bare ba abal qasim al-mansuri ya baban al-qasim wanda yake abin taimako ya khairar hadiri ya biyayyen mahalarta ta annan ko ra'aytuka ya rasulullahi nan ne to li annaka ya rasulullahi ya masduku ya abu gaskatawa khayra mushaffaqin kai mai biyayyen mai ceto lahu rutbatu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da wani matsayi فوق الصلاة الأخيرة بالبشر تكتب الشواغبني ما كرشيه ko kuma shugabanni duka annabi ne matsayin annabi yana sama kowane shugaba sallallahu alaihi wa sallam ra'aytu ka ya rasulullahi na haddanka ko na hango ka a halan kai ne macancanci lil wasilat ga wasilatul uzma ba wanda ko ke ka cancanta da mukamin wasilatul uzma kai ne macancanci me yasa zama macancanci ba wanda zai yi bayan primary election a mukamin ba kuma secondary election waya ba ta cancanta annabi ne sallallahu alaihi wa sallama sa'iyan mai shayar da mutane ko mai kora mutane lagal haudu da kantin nan alkausara sulfanan yana sarki liyomi walakin yana karfi a duniya da lahira ko a cikin wannan rayuwar tawa Allah bai sarki kuma lahira ma haka ko a farko da ƙarshe duk zai ɗauka hamidan sunan annabi ne lahu tajo annabi yana da wani taji yana da wani wato kande na annabta wa haƙƙan annabi shine hafu wa khatiman kuma shine cikamakin annabawa muqaddas sirrin annabi shi wato abin tsarkake wa sirrin sa muna faɗin a wanda shi wala yake yake ta faɗa daga wancan da tsallaka wancan daga wancan da tsallaka wancan amma har yanzu akwai wanda yake zai kalle shi ne mai tsarin wai wai wai wai shi ne mutum yau wai shi zai kalle shi shi barayi wai shi zai sa masa shi ne mai jarabawa yana san annabi ko bai san annabi saboda na lalacewa zamu rakiban wanda ya hau dukkanin martaba filma za ki a cikin kowace irin a kowane irin mazahari annabi ba ba wani matsayi na mazaharin da annabi bai hau wannan matsayin ba shi mukaffa abin bigarwa ne ga farkunan annaba wa lahu na alayhi annabi yana da fada guda ta kalmar kenan kaga wannan takalman na annabi ke wato ya tashi martaba kowa za ka ga wani su shugaban ya yana cewa ina ma Allah ba annabi ba ba bi ina ma Allah ta kalmar manzo Allah yi ina ma zai ta kalmar annabi tare da gaskiya da fardaniya da kubaniya da komai ma da faida kika yace ina ma duk ni ne ta kalmar annabi yace lahu na alaini annabi yana da fadau ta kalma guda biyu ba'da al-kiram bayan sanda annabi yana da kwagiri a hannunsa lahu khatim annabi yana da hatim annabta a jikinsa arju bihi da annabi da sallallahu alaihi wa sallama nake kaunar kullu ne dukkanin abun alfahari hudan annabi shirya ne khatiman shi cikamakin annabawa ne za a kafin ma'abuci waya da girma wa makarar da kuma matsayi tawakkal hakan him daya sunan manzan Allah ne him daya manzan Allah zan lalace wata lama tawakkala ya yi dogaro ga Allah hakan hakikanin dogaro zuwa basaki ma'abucin basaki basira ba kwaje ba ce yawa sai na aja eh ja
لحلاه من ينهى محبا صبابة ويرحم صبا يوم بلوى السرائر لأهل الهوى نهج قويم وإنني درست عليه للوقود الأواخر عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا يذكر والهدي على المصطفى المختار أبقى صلاته صلاة بها تمهى جميع كبائري أسائل ربا جل تفريد قربتي بيمن رسول الله أعظم تاجري عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا يذكر والهدي لأسعد في الدنيا وأخرى وأرتقي إلى ذروة استعدادها بالقناصر مكينا لدى الرحمن ذي العرش دائما وليوهل نفسي دار كل العشائر عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا يذكر والهدي يسوس بلاد الله أمري هاديا بهدي كتاب أو بذات الزواجر نصلي على الهادي نروم مناله عليه سلام موجب للجواجر عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا يذكر والهدي
wato wannan martabar na annabi da muka ce kamar kamar an jira ne ko malamin gwamnawa na ce kamar an jira eh to shi ne shi yake yin wata addu'a nan ya ce la Allah eh wato kamar ka ce kai can ka fitar da wani wai wuce ma ce ba ma za ta yawa hawan kiwon ba Allah ya wadar manyan ha muhibban sababata wanda yake hana masoyin annabi su ne su annabi Allah wata ransa da shi wadda shi ne na Allah Eh, Allah ya wata ransa wanda yake hana masoyin annabi da su annabi to wanda kuma yake sawa a su annabin ba shi kuma sai sai wayar hamu sabbar yawwa shi kuma Allah ya dukan wanda yake sawa a yi soyayya a yaushe yau balwar sara'i ranar da ake fito da asirin zuciya ake fito da da kwazarin kowa an gane sai ce da ahali hawa na haju ta farki wanda yake kawiyun madalici ya tabbata ne da ahali hawa ga abokan soyayya ta farki Allah da ta farki bin annabi baya wajen wanda yake surutun ba ba za shi ya zo shi da ahli sunna in ka wada mata zai zai iya ce maka a nuna masa yadda ka ce masu annabi ko ko ko ba ba ba suna ba ba ta ba ba ga mutum yadda ka ce alƙwarani masu annabi mutum da ya zo da gemunsa da komai yana kakkale yana shegantaka yana rushe masu yaba kaɗin wai kuma da sunan addini ka rasa biyan ko na wani gari ne a gane gidansu ne kawai shi zai zauna ya raba ɗan wutar da ɗan aljanna ya kallo da shi wannan haza shi kaɗa zai ya kora wasu ya kora wasu wanda kai ka masallacin sau shi ne ɗan aljanna da kuma duk da shugaba ko masallasa ɗan bid'a ne kuma ya gaba kan ba cewa kullu bid'atin dalala sai ka ce wanda suka yi to kullu ko jira take na ba ruwa da sandi ko ya sallah ko ya sallah ba ko ko ko cike ko muwanku ba ruwa da wa'annan ko shi sallah ko ya sallah sun sha karatun ka ba ruwan su ba ruwan shi da su shi karatun da kullum yana zagin wa'inda suke baka annabi ne har yanzu nan in ka je nan a wikan nan na Kano akwai inda akwai babu zawa a wajen duk suna su kuma da ba ba taba je yana karatu shi za a mutu da ba amma ni in ya gara kan masu shi ya ko masu diwani kai ka ce da masu gobe ko mutum wani bai goge ko mai gurbi ko mai talabuwa ba ruwan shi da ne ne suke in ya tashi kullum ina gari masu la ilaha illallah annabi bai ba zaki ba annabi bai ba aka ka kira annabi bai ba shi ji masu da kenan kullum da fuska kamar alko tsalawa ta kusa karewa yau ya ce ne wa inda ni to wannan tabarfin kenan wato na halin hawa ma bu za su yaya kenan ko to darashtu alai na shuɗe akan wannan tini eh bil uqutul awakil tun a tun a tun da mutane na kan a kan sa nake da mutum eh azkar salatin mafi tsarkin salatin Allah يكبرت على المصطفى المبتدئ أبيك مصطفى أبو نظام الله صلاة صلاة دا بهذا البركة الثانية ثم هذا أشافي مانا كو أتي شافي مانا جميع الكبائر لبكي دي من يمن يليك فقم وصائر ربي شو تقنا رقم أبنجتنا جل وانده يتفكى يبوى تفريد قربتي wato ya yi min dukkanin bakin ciki na da wa zai yi wannan yi min rasulullahi saboda albarkar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a azama jagiri mafi girman mai dori ya a sa'ada dan Allah ya jakar da mu ko mana arziki fi duniya a cikin duniyar mu wala akira ko wa tura da kuma lahira wa arziki kuma Allah ya ba wato ya hawar da ni ila zurwatun zuwa tsoron ruwa wadda adadu ha irga wannan tsoron ruwa da zan hau yanzu wani kuma sanatu da kinsa da kinsa ya sarko amma da shi ake fara kirga ko shi da hasar wannan to wai so ba shi mukami na sowar annabi idan an tashi kirgawa a cikin masoya annabi kafin a ce komai kawai ce shi wa rai shi ne hisar kinkina shi wa rai da naka cewa da sanaka cewa da sanaka shi ne bi hisar kinkina an gane makinan wato ba zama an kiyayewa ko lagar rahamani a wajen Allah zul arshi ma'abocin al'arshi da'iman a dawwami ya zama kullum a shaɗi dukkanin jama'a gana ta ƙanƙantar da kai bi gare wani rafi da ‘ya'yana na ruhi da ‘ya'yana na na tsatsofo a cikin bin Allah da su su biladin layi a mariya lamarina da su su biladin layi da gyara dukkanin garuruwan ubangiji hajiyar ina shirarwa da hajiyar kitabi da shirya wannan ta littafin Allah au da gazar zawaji ko da tsawon nan na mai tsawa tsawon mai wa'azi kenan musalli muna yin salati على الحاج حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الشجر والكنا نعم نروم منالو أتو منا كمان أتو بيوا دا كمان الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام عيسوة تثبتا النبي صلى الله عليه وسلم موجب وان يكي أبو وجه سوا بالجوائي
حرف الزاي فإنك خير الناس أنت المبارز لله دين الله أنت المناجز وإنك أكثر الناس أشجأ فارز إذا دعم من قد كان قبل يبارز عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤكينا إلى الذكر والهدي أصبت ولم تبخل وما كنت كاذبا ولست جبانا من أعطاك الجوائز وهذا عبيد قد أتى متكففا على أنه والحب بالحب فائز عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤكينا إلى الذكر والهدي يروم منالا قد تقاصر دونه فهول لولا ذرو إذ هو دائز عليك صلاة الله ثم سلامه آل وأصحاب على الدين بارزوا عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تنظر فيها إلى الذكر والهدي شو كيف إلا خير الناس yace hakika ya rasulullahi kai ne kai mutane a duk mutane ba ka baka kaga duk halitta babu kamar dan adam ko ba duk dan adam ko babu kamar manzon Allah mana khairun nas antal mubarak mubarak ya rasulullahi kai ne to na hutu da me lillahi dinin lahi domin ɗaukaka addinin Allah wanda duk ya ce ba zai ba addinin Allah ba annabi ne zai ji dole sai an an kwada ka cika ba Allah an gane kuma an tal munaji ya rasulullahi kai ne cikakken sadauki kai ne bai kaga kaga da ce kyakkyawa ne mai kyakkyawar fuska mai kyakkyawar ɗabi'a mai kyauta mai baiwa mai hagu ka ɗauka rago ne a mahaiki ne duk wanda ya iya faruwa sabon da iya duk wanda ya iya rike mata wani a wajen manzo Allah ya koya duk wanda ya iya kirkira takobi ta fito a hannunsa ta fito a hannunsa kai ka ce in ya rike tana hijira ka sace takobi ce ka rike takobi saboda tsabar da daukar sallallahu alaihi wa sallam mahaiki ne kyau sannan bayan yakin da sadaukantakar da jarumtakar innaka ya rasu wallahi a cikin nari zai da wata ke kyautar mutane duk duniya ba wanda zai ma kyauta kamar ba waye ne yake kyautar aljanna kuma ta zama annabi muhammadu ne ashka ufaru shi ne mafi sadaukantakar ma'aikata duk wanda ka dauki da aure ki wallahi rago ne ne hadda ta annabi liza saboda haka man kada kana yubari wanda ya kasance sadauki ne yana yaki abin da kafin zuwa annabi to annabi yana bayyana dama sai zo sallama wa annabi ya zama shi ba sadauki ba ne أخذت يا رسول الله كايره ولم تبخل بخيروا وما كنت بقي كنت شبا يا رسول الله كاذبا هل أكن سوف كان من كذبا آه أبو كمان قال لك تحكي ولم تجبانا baka kasance mai ruwa ba eh domin aljawabi dukkanin wata kyauta da baye-baye da baiwa ta kowa da komai hannun kowa ne yin a ɗaka da kyautar ka ne ya to ha za ku bai ba ga faɗin ƙaramin bawa ya ibrahim ad asa ya zo wajen ka ya rasu lallai shi ba shi da abin barawa mota ka tafi kafafen da yake miƙowa ya ruhu manalan haka za ka koma na bai saka azara ba ka san ba yawa a ba shi abin da yake nema an gani wannan wanda wannan abin da yake so harkar asara duna hukumu waradan walidai wa'anda suka san me ya ake roƙon Allah Allah yi mazo da suka shuɗe an gani ka rasa kasara suka san isa roƙon dunahu wasu daidai ba samar wa ya da za su ba irin wannan roƙon da ka rike wa annai suka ta ɗaya ga wanda ba kuma san amma ba lafi ba su zuwa jaji kana jaji ne a garin sarfilan kabare ai na ke lagarwa ba mu mamaki ala annahu a wani cewa shi wannan wanda yake roƙon naka walhin masoyi kuma fa'idin wanda yake yake rabota bil hujjar soyayyarsa ana ji kuwa alaikar salatun lafi sun masalamu salatun Allah da gaisuwar Allah da fashin annabi Muhammad wa alin ashabin da alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sabon manzon Allah wannan alayen da sabon barazo da suka yi fito na fito aiki ala din ga wanda kuka yi har fusi
مدى قلبه كل مصطفى وتنافسي مدى التهرك وصلي وهو مجالسي تطوعت في الآفاق طالب وصله وشدت غرابي والأمين موانسي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والوصل فليس رجائي في تمام وصالي قويا وإني عنه لست بيائسي عليه صلاة الله ثم سلامه أعلم وأصحاب الوجود المنادس عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والوصل
ملل القلب حب الحاشمين ملل القلب حب الحاشمين شوف الاتفاقية soyayyar ka kubbul mustafa san abin zaɓin Allah annabi Muhammad kenan wato malal kalba ta tumfaye zuciyar Ibrahim ta cika wa tanahu sannan kaiwa da komowar Ibrahim kullum yana yi ne fi wasu a cikin saduwa san saduwa da annabi madadin an zamani tare da shafawa hawa majalis kullum na tare da annabin shi ne abokin zamana amma kullum wato yadda abin yake shi mai so wanda kake neman so misali da zan muku gani kamar ɗan kasuwa ne da kasuwancinsa da kasuwa idan ɗan kasuwa ya muka so nake ta cewa da kuma wata na kasuwanci na yaya gari a ga na kasuwancin fashe wata basira ce yake so Allah ƙara ƙara wata ƙara samun idan zai gyara kasuwancin na da riba ta shigo kamar haka to idan kofi manya-manyan kuduban nan suna fitar cewa suna neman saduwa da annabi wata ƙasa ce shi ya ce shi annabi ba wani an same shi ko ya maka sa ba annabi amma kuma ba same shi ba ana gani na yanzu an saka mutum da ba ka samu kuɗi ba ka sa ka ka ci abu ka zo nan ba an kuma ba ka da kuɗi ma ya samu wannan makamu balle abin da shi kuɗin shi ma kuɗin annabi yake nema ina ma kuna gane yawwa saboda ka kullum su akwai abin da suke nema Allah ya yi musu a cikin kansu da annabi kullum za ka sa fakirun wakirun hakimi fakiru kullum wata wata kafa shi suke nema a buɗe musu wannan kafa su ƙara shiga da sa ake da Allah ƙara sarki a cikin me a cikin sa ko a cikin wata martaba an gaya in har za a dubi dattijo kamar sai da na umar radiyallahu anhu da dattijo kuma sai da na ali wani mutum ne masa ba ku zauna da annabi ba ko ba ku san shi ba har ɗaya har ɗan abu ba bai tashi ya ta kai da inuwar sa ko ka zauna to in wani waje ya ce yana neman son saduwa da annabi ya abu ne shi wannan fa sarkin sa ne shi ma wannan sa sarkin sa ne aka ce ba ku zauna da shi ba ma kwata kwata kuma shi wannan tashi ne wa ma da hanyar jarri a nan muhammad siwa zuri ma su kwalami su haifafa a shi kusa da masa neman mashiga ake yi to shi ne saboda ka shoce na kewaya fil afat a cikin kasanni me nake nema ba wasu neman saduwa ta da annabi kawai saboda ka washe ta fi rafi sai babu tuwa ta fi karanta amma cikin da nake wala ne ne muwa wanda shi annabi ne yake ne ne cewa wala su da ja'i a wuyan ƙaunata ba ta zama mai ƙarfi ba na jaƙina ya zama mai ƙarfi ba ita ma misali a cikin cikar saduwa ta da da annabi amma wa inni ni ibrahim nasu biya ikin ba ta kace ina ɗaya da yi wato amma da cewa an a gabar annabin zai mu baiwa sai na saka shi yadda nake so da zama na kamsu alaihi salatu lillahi sun salamu salatin Allah da gaisuwar Allah da tabbatar da annabin Allah in ji waliyin Allah wa ali da alayan manzon Allah wa ashabi da sabon manzon Allah wannan arifin da sahab wujurul hadabi su ne wato watanni na mutane ko kuma watanni wanda su gani suka kawo mutane duni. Kaje da matsala take. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya. A shara minti na. Shara minti uku. Da za a yi addu'a a cikin minti uku ga malamin tabbashi kafa kala gafa tawala. Za mu ba wa malamin ne mana addu'a sai a ba su ba bara zura mana a cikin ƙaƙamin tana ga sharucin sai ya cika mana. شارع ممثل ممثل قزاعة اللهم اجعل الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين والامراء الدين آمين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات آمين.
والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات آمين.
الذي بيننا وبينهم بالخيرات والدين والرحم وعن سبيل العالمين آمين.
اللهم اغفر لنا من كل ما تقول به بيننا وبين معاصيك آمين.
وعن ما تبلغنا به جنتك آمين.
من الذي ما تقول به علينا مصائب الدنيا آمين.
اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أعيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آمين.
عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تفرق علينا من ذنوبنا من لا آمين.
يخاف فينا ولا يرحمنا آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد
سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والزواج والحياة والمعنى سيد النبي النبي الأمين أحمد الذي نبيسه وعلى آل الأبرار وصحابة الأبرار وصحابة
اللهم ارزقنا حب محمد وحب بيت محمد بجاه محمد وآله وأمتنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين على ذكر